نعم أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زالة الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين دعوت لنا تعالى نقرب المكتوم وحتى المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورد الله تعالى عن غوث بالأزواج قرب الأغداء فريد داري اللاكي هاتم الحتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورد الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد اللهم زلنا محبتهم اللهم انفعنا به في الظاهر والباطن بجاه رسول الله yau 24 ga watan 7 2018 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam za mu ci gaba da mabadi ilimin tasawufu muna hallale wayannan abubuwa guda goma ne ko na at-tauba sabaru ni'amu raja'u haka ne shukuru raja'u da sauransu kuma jiya mun yi magana akan raja'i menene raja'i haufan wa tama'an ne ina ka ce raja haufan wa tama'an ne duk abin da zai zamo haufu da duk abin da ake raja'i duk abin da kace kana kaunar shi to akwai tsoro a cikin sa ko me shi ko me zai iya yiwa ba zai yi ba kuma baka isa ka cire ɗaya daga cikin ɗaya ba kamar baka isa ka cire tsakanin dare da rana ba in aka samu dare sai an samu rana don aka samu rana ma akwai dare wannan shine khaufin wadaman sannan muka zo muka yi magana akan su'ul khatima sannan muka yi magana ma tukuna akan abu guda biyu daraja manazil manazil na khaufu menene khaufu sannan muka yi magana akan samaratu haufun menene natijan da yake haufun muka yi magana kuma can baya akan raja'i menene raja'il mutaqarribun me raja'i ahlul yamin ashabul yamin menene raja'in su in aka ce raja'u na muqarrabai ne me kuma raja'i na salihai yau za mu fara maqamin zuhudu ko yawa to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم نعم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم قال الشيخ مقام الزهد ماهية الزهد لا يمكن معرفة الزهد إلا بعد معرفة الدنيا نعم أي شيء هي مم.
وقد ذكر الله في كتابه العزيز م.
أن الدنيا ثبات أشياء هذا لي وهو قوله تعالى زين للناس آه.
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من, من الذهب والفضة والحل المسومة والألعان والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده husnul ma'ab na'am maqamul zuhud to abin da ake gane zuhudu sai ya za ya gane zuhudu dama akwai zuhudu akwai wara'u ko to wara'u ya fi zuhudu ai to shi kuma zuhudu akan me yake yin sa akan duniya ne akan duniya ne to shikenan mahiyatu zuhud ko la yamkinu ma'rifatu zuhud illa ba'da ma'rifatu dunya ba za mu iya ganewa kai zahidi bane sai mun ga ya duniya take hannunka Eh, ya ka fuskanci duniya ko ya duniya ta zo maka to nan ne zamu gane kai zahidi ne ko kuma ƙarya ne yawa talauci ne yasa ka kau kamar kale kace kai zahidi ne amma in aka baka za a yi tsiyan eh am- ba a baka bane ka zama zuhudu dole talauci ne kawai da ma yasa ka zama zahidi ba gaskiya bane kenan ko ai shayyiya to menene duniyar me duniya faqad zakar Allah ta'ala fi kitabil aziz Allah ya tara duniya cikin abu guda bakwai anna duniya sabatu ashiya'i abu bakwai shine duniya qawlu ta'ala zina linasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal halil musawwamati wal al'ani wal harth dhalika mata'u hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab zina linasi hubbu shawati minan nisa'i an sanya wa ma- mazaji son mata shawon mata wal banina an sa musu son ya'ya wal qanatirul muqantarati kuma an sanya musu son tara dukiya ko min alfiddati min zahabi daga azurfa wal fiddati wal haydin da doki al musawwamati na ado wal an'ami da kayan jin daɗi wal harsi da noma zalika mata'u hayatid dunya wannan sune rayuwar da- duniya gabaki daya wallahu shi Allah inda husnul ma'ab da kyama koma na wajen Allah ne an gane wayannan sune duniya wayannan sune duniya can jiya na faɗa duniyan an tara shi ne daga abu bakwai abu bakwai kuma za su zama abu biyu ne abu bakwai za su zama abu biyu ne la'ibun wa lahawun innama duniya la'ibun wa lahawun ko ba shi bane la'ibun wa lahawun yana ce wata fa- wata fakhru bai- wata fakhru bainakum bi wata in ka duba ai duk sun kawo la'ibun wa lahawun din ne inda ya da fara alfahari to me yake ba wasa bane ya zama wasa eh to haka zai dawo maka to shikenan wa'innan abun yaya mutum yake da su yaya kake da mata yaya kake da yaya ba wai an hana son yaya ba an yadda amma son ɗanka zai zartar da kai ka saba Allah ka saba wa Allah ka saba abin da ɗanka yake so ka bar na Allah ina ka samu haka to an faɗi Eh, an faɗi ba shi ne abin da ake nufi ba na Dika.
ووصف حب الشهوات بالتزيين ووصف حب الشهوات بالتزين na'am ثم نسق الأوصاف السبعة على الحب لها كو ثم أشار ذلك بقوله ثم أشار ب- ثم أشار ذلك بقوله فحصل من تدبير الخطاب أن هذه السبعة جملة الدنيا كو وأن وأن هذه الدنيا هو الأوصاف السبعة وما تفرع من الشهوة ردا إلى الأصل من هذه الجمل فمن أحب جميعها فقد أحب الجملة الدنيا نهاية الحب كو نعم ta wannan yare ne na sufanci yawwa hubbu duniya hubbu shahawati menene hubbun nan shine point hubbu so din nan shine zina linnasi hubbu shahawati hmm. ka gani hubbu shahawati nan to hubbun nan shine akan sa ake magana shahawati kuma ai tazyin ne ai riyawa ne riyawa ne ta hayyulat ne za ka ga abin da kake so sai ga yana maka kyau ranar da ya bata maka rai kuma sai maka muni ko ba ka bane ka ga ashe ƙarya ne kenan abin walawala ne kawai abin Eh. Eh, suma na sakal ausafu sab'a sannan sai koro siffofin nan guda bakwai alal hubbi akan soyayya ya sa maka ko نعم laha suma ashara zalika bi qawli fa hasala min tadbir al hidab sai ya faru saboda juyawan magana il- inna hadhihi sab'ati wannan guda bakwai din jumlatu duniya sune jumlar duniya gabaki daya eh wa inna hadhihi duniya wannan duniya hiya al awsaf sab'a kuma ita ce siffofin nan guda bakwai din nan
نعم in ka biyo shi ta baya su ne tadbirul khidab juyawan zancen zuwa ga haji sabatu jumlatu duniya jumlar duniya ne ita kuma duniya ita ce wannan sifofi guda bakwai wa ma tafarra min ash-shahawati nau'i nau'i ne ta zina lilati ko shahawati min nisai wal banina kaga tafarra kenan نعم eh abi yanda mutum yake sha'awan son mata yana sha'awan son ɗa yana sha'awan son kuɗi yana sha'awan son ko ba ka bane kaga sha'awan so sha'awan so shine ta tafarra'a din nan min sha'awati raddan ila al-asli min hadhihi al-jumlati dukkan su zai dawo ne kan ubbu ko ba shi bane raddan ila al-asli min hadhihi al-jumlati faman ahabba jami'aha to duk wanda ya so wannan duka faqad ahabba al-jumlata ya so gabaki daya ko ad-dunya nihayatun hubbu to duniya ita ce karshen soyayya da soyayya ta fara da soyayya za ta kare ya gani hubbu hubbu hubbu Number- number number goma kenan Mm, ashara kenan hubbu ko hubbu goma kenan eh goma kenan tasarrifat ɗinsa shine komi gabaki ɗaya a cikin sa ke samu ko menene da duniya da lahira hubbu gashi na faɗi gashi ba ku ji eh eh magana ce mai yawa a cikin nan ai Eh, ko- domin kawai in aka tsaya akan wannan goma wallahi malam sai sai sai sai a yi talifi akan hubbu kawai Ah, kuntu kandan mahafiyan ko lan urab falamma ahabbtu ubuni an urab fahalakta fahalaktu halkan fabi arafuni fa ahabbab falamma ahabbtu hubbuni soyayya ne sa aka gane Allah shi yasa aka bayyana annabi Muhammad Eh, lokacin da na so kaga so a sani sai na halicci wata halitta ta sai da ya so soyayya to a nan kaga hubbun nan shi ne yake ba da habibu habibu shi ne a matsayin soyayya takurin kenan habibu domin habibu ya fi halilu Habibu ya fi Halilu. Shi- Wannan shi kuma iya isa matuƙa kenan wanda Allah ya ba mu Allah. Eh, eh, ba zai- na yadda na ba wa na na- na- na yi magana da annabi na- na istafaitu Adam ya ce na zaɓi annabi Adam gaskiya ne. Wa kallamtu Musa ta kaliman na yi magana da annabi Musa gaskiya ne. Wa takassu Isa ruhan na ya eh gaskiya ne wata kasu ibrahim halilan ya ce gaskiya ne duk manzo Allah sun yi haka da Allah ya ce to amma ku shaida ku ji ana habibun lahi akwai motsi ubbuli ubbuli wa man haba to diga فقد أحب البعض الدنيا فعلمنا بنفس الكلام نعم. وفهمنا من دليله أن الحادثة ليس بدنيا لأنها نفع الضروريات فإذا لم تكن الحاجة الدنيا دل على أنها لا تسمى شهوة وإن كانت قد تشتهى لأن الشهوة دنيا لما ياريني ياريني مسوفا أها ومن أحب أصلا duk mutumin da yake son asali an ce sanin asali ke sa kare cin alli ko ya zan alli da kashi ake yi a yi haka ne kuma wa man ahabba asalan wanda yake son asali min ha daga cikin ta au far'an ko wani yanki min asalin daga asali faqad ahabba ba'd ad-dunya mata kake so kuɗi kake so kun fahimci magana mata kake so kuɗi kake so ƴaƴa kake so a dokuna kake so ka yi ado ka zama sarkin dawaki a an'amun dabbobi ne kake son da ni'imomi ko kuma kai mata ne haya ne sarkin noma wannan ta abin da ake magana kenan duk wannan magana abin da yake son shi ko ina ka makale ba a ce maka haramun ba ana son a nuna maka duniya ne kar mutum ya ji ni na faɗa ana yanzu to kaji ya fara suka bayan Allah ya ce a yi noma duk mun san wannan hadisan Mun san su. ba shi yake magana ba duniyar dai ba ta zama sai da noma duniya ba ta zama sai da kiwo duniya ba ta zama sai da kasuwanci duniya ba ta zama sai da mulki duk mun sani to amma sunan su duniya to muna son mu dawo kan duniyar ne mu gane kai zahiri ne ko kuma son duniya kake yi da wayo ka dan fantaro ta yi ka ce mana kai zahiri ne abin da muke magana akai kenan an gane an gane ko shikenan to idan wa mana habba min aw fara min asali fa kana habba ba abu dunya fa alimna bi nassil kalam magana da tana maka annas shahawata sha'awan mata kake so duniya ne Allah ya sakawa mata na yawowa mun gane Uh, ko ba ka bane a yi masa gwace a gwace ne ko me gwanin tsamiya da dambu hajiya to kaga an gane ashe malamin dan duniya ne karatu ne ba hadi ba ne wa bayyana dalili mun bayyaci dalilin sa anan innal hajata laysa bi dunya a bukatuwan ba shine duniyan ba li'annaha nafa'u dararat da zuriyat amfani na darura fa idza lam takun al hajati dunya idan mutum bai da bukatuwa zuwa ga duniya dalla annaha la tusamma shahwatan ya nuni ba a ambatansa da shawa wa in kanat katushtaha ko da yake an san ana bukatunta da annan shahatu domin ita shawon kanta duniya duniya ce shawon kanta duniya duniya ce wannan idan ka koma sufancin sufanci kaga halal ne kai shine zai baka nafsul ammarata anan ka tare وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة to nafsul amarata wannan ɗin in kai sha'awan gashi nan zai zama bisu'in ne ko kuma ma'ana sha'awar iyalinka ne ko sha'awar matan wasu a nan ne kuma sai a zuwa warware sha'awa ne dai duka ko to wane ne in ya zama bisu'in sai a ce in ya zama ba bisu'in ba ma'azunin an maka izini يدفعك إلا حاجة الضروري أنجلي يوه فإنكم الله كو يوه تمزي ثم رد تبارك وتعالى هذه السبع إلى خمسة معاني كو جيكا فقال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال كده
هذه الخمسه هي وصف من احد من أحب تلك السبعة ثم اقتصر الخمسة في معنيين هو ها؟
نعم منها هما جامعان للسبعة فقال إنما الحياة لعب ولهو قال أنسى كنا لك أبو كنا أنسى كي ثم رد تبارك وتعالى sai wani ya ce to shikenan kaman gabobi nawa ne a jikin dan adam ku dinga fahimtar abin sufanci ba yana magana ne da zahirin abu ba in ku kuna neman fahimta wannan zai ku fahimci fasara ba fasaran ake son ka gane ba a'a menene yake tafiya a ƙasan fasara har ka gane ilalu yadda gunda illa yake fitowa a duk wani illa ba a fili ba ne yake fitowa sai ka gama kulla shi a zuciya ne yake bayyana to wannan ɓoyayyen kafin ya bayyana nan shi yake bi kafin ya bayyana da rata tabaraka wata ala hali sab'a wannan guda bakwai din an mai da su zuwa ga hamsatu ma'ani sun dawo ma'ani guda biyar faqala sai Allah ya ce ilamu ku sani annama hayatu dunya la'ibun rayuwar duniya la'ibun wasa ne wa lahawun la'ibun wa lahawun in aka ce la'ibu da lahawu da babban wasa da karami ma'ana akwai bambanci tsakanin babba da yaro yaro yana wasa la'abun ne babba kuma lahawun ne domin lahawu shi ya fi kusa da hawa la'ibun kuma kamar muktafaru ne ba ku gane ba wasan yaro da bambanci da wasan babba ta shi yasa Allah ya kawo duk a hausa ana ce masu la'ibun da ce wasa lahun ma za ce masa wasa to amma wanne ne wasan yaro wanne ne wasan babba wasan babba ai akwai illa domin akwai hawa a ciki saboda ta zama lahun wasan yaro ko yana yi ne kawai kamar yadda sai da aisha ta zo gidan mazala da da dokinta na dokin ba kamar yadda biji mai fuka fiki suna wasa da kayanta an gani yawwa wanda wannan malamai suka ce don haka aka yadda taya wa yara mata yar jibi saboda su fara koyan goyo tun suna yara su fara training din za su aihu wata rana to tun yanzu za ga yaro yana rike yar bebinsa yana goyo yana kuma ka taba ku tira shi hankali laibin lahawun kuwa yan bol ba kuna yawwa da ya sallah a bari mun ga an yi kusanci sai an ji tukuna ku a je wajen Allah to kaga akwai hawaci ها إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم بينهم akwai tafakur akwai alfahari a tsakani ko wata kasuwar fil amwal da kuma yawaita tara dukiya waye wani dukiya waye wani ta kasuwar kaga an mai da duniya gida bak- gida biyar a farko duniyan gida bakwai ne aka rage aka mai da shi aka mai da shi guda biyar kuma duk nassin qur'ani ne ba ɗayan da zaka shine duniya amma can na farkon ya hada zina linasi bu shawati min nisa'i wal banina wal qasirul muqaddarati ya hada sannan kuma sai aka zo aka sake cirewa sai aka dawo wannan din kanal ka shi zai koma cikin bakwai din shi ma sai aka sake narkawa ko fa hadhihi hamsatu hiya hiya wasfun man ahabba tilka sabati sifa ne duk wanda ya so wannan guda bakwai su maktu siral hamsati fi ma'anayin sai aka sake takaita guda biyar din a ma'anarori guda biyu kuma jami'ani lissabatin wannan dukan sun hada kuma guda bakwai din fa qala yace innamal hayatu la'ibun wa lahawun rayuwa ka gani wancan wa alamu annama annamal hayatu dunya la'ibun nan kuma sai yace innamal hayatu rayuwan gaba daya la'ibun wa lahawun kaga ya tara guda biyu biyu din nan ya dauki guda biyar din nan kuma ya dauki guda bakwai din in aka zo aka fasarta me la'ibun me lahawun za ka gado abubuwan naka shi ne shi ne sai na ali yake cewa menene duniya ne me duniya ya faɗi duniya yana cikin tafsirin shi ibrahim ya ce daɗin daɗi a ce zuma ya ce fitsarin dabba ne ya ce in tufa ne wanda ya fi komi tsada a duniya alharin kashin tsutsa ne ya ce idan an ce mace ne ya ce fitsari ne da fitsari ya lissafa to kaga duk ya koma lahawan wala ibu duk duniya sai ta koma a haka duk wani abin da ka sani da gashi a walakacin can abu aka kira shi aka ce kuma shi ne duniya aka ce abin ya faɗe su guda bakwai ne duk ya faɗe su ya kawo sai ya ce in kaza ne gashi nan in kaza ne gashi nan in kaza ne gashi nan ya fitar to a nan ne zaka gane asali a nan kana ta tafafure kada kada malamin yana ganin ka ya san ka ya san inda ka fito ya san inda zaka je eh musamman malamin sufai an gane ko na'am summa radda isnani ila wasin wahidin biyu ma sai mai da shi siffa ɗaya wa ubira anu bi ma'ana yayi ya masa kuma fasara da ma'ana ya guda biyu fasarati duniya tarji'u ila shay'aini sai duniya ta koma za ta koma kan abu guda biyu jami'aini wanda ta tattare mafitarsa ta ne ta takaita yaslihu an yakuna kullu wahidan minhuma huwa duniya wanda kowanne ɗaya daga ciki ya kamata ka ce shine ma duniya kawai eh an gani na eh ai za ka gaji nan ai za ka gani duk dai tara shi a waje daya falwasful wahid wannan sifan guda ɗayan allazina radda lisani ilayhi lizani ko wanda wasfun wahidin wannan sifan guda ɗaya allazina radda lisani wanda aka mai da guda biyu ilayhi zuwa gare shi lazzani wa innan lazzani wanda suke wannan guda biyu kuma la'abun la'ibun wa lahun huwa hawa shine son zuciya huwa hawa kun gani in darajat as-sab'atu fihi duk an zuba guda bakwai din nan gabaki daya a hawan ne eh فقال جل قائل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أن ترى الدنيا gabaki daya وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كاغا زين للناس هو شهوتي من النساء وبنين وقالت المقدرة من الزاد والفلة والحل المسومة والأن والحرف ذلك من تعود حياة الدنيا قل إنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال sai dawo innama duniya la'ibun wa lahawun ko ya sake da ina ma duniya la'ibun wa lahun su shi kanan biyun ma an fasa ya koma daya ya koma ina zai koma hawa saboda shi ne na babba yaro ai ba alƙalami a kansa babba mai wasan lahau akwai alƙalami a kansa amma yaro la'abu yake babba lahu yake shine kuma da alƙalami a kansa saboda haka yana da hankali ya san mai kyau ya san mara kyau a kama shi ko ya bar son zuciya ko ya shiga wuta yanzu an fahimta to wannan shine to kaga ya tara abu bakwai ya dawo biyar biyar ya dawo biyu biyu ya dawo ɗaya to kaga man kafin makamara da yake nan wani an nafsa anil hawa to wannan haka sufanci suke tafiyar da amanan ilimi haka suke tafiyar da amanan ilimi babu wani ilimi da yake sama da ilimin sufanci sai dai kowane ilimi ya zo ya samu sufanci amma ba sama da shi ba saboda daga nan ne kaga ai a dunkule kowa ya ce wa maman ka mene wa ma ubari wa nafsi inna nafsa la ma ratabi su yace illa ma rahima rabbi la kusum bi yawmil qiyamati wa la kusum bil nafs lawama sai ce wa maman ka maqama rabbi wa han nafsa anil hawa ka gani sai in haka faɗa maka kawai sai kai tsammanin hawa hawa hawa da nafsun hawa nafsun hawa ko mulhama wannan su duk annabawa sun wuce wannan kujerar su suna tashi ne a ya ayyuhan nafsul mutma'inna duk wani duk wani annabi da aka haife shi akan mutma'inna yake tashi amma mu ko duk waliyin duniya daga nafsul amara yake fara saboda haka in yayi ijtihadi ya keta wannan dajin in ya tsallaka ya huta ya sake keta wannan dajin in ya tsallaka ya huta ya sake keta wannan dajin to in ya zo wannan gurin sai ga Allah ya fara mu'amala da shi yana jin kunyan shi dan yayi kokari yayi kokari amma mutuka muka keta wannan dajin ka tsallaka ba to aiki na gaban mutane na'am na'am to bismillah لما كانت الجنة ضد فلما كانت الجنة ضد النعيم؟
na'am كان الهوى هو سنة لأن النهي عند ضد الإيثار آه.
لأن النهي عنه ضد الإنسان له ومن نهى نفسه عن الهوى فإنه لم يؤثر الدنيا يسكن وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد شو كان كانت كانت له الجنة التي هي الجحيم.
هي لمن لم ينتهي نفسه عن الهوى بإيثاره الدنيا فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره في كل شيء ينبغي أن يكون الزهد هو مخالفة الهوى في كل شيء shi kenan ka gane ko falima kanat aljannatu bid aljahim me yasa aka sa aljanna ita ce kishiyar jahimu me yasa aljanna shi kishiyan jahimu ne kana alhawa huwa duniya saboda son zuciya shine duniya li'anna nahaya an diddin domin hani da aka yi akan kishiyan isarin isarin lau ai masa isari lahu a kansa faman naha nafsahu anil hawa duk wanda ya kokari ya hana kansa gabarin son zuciya fa innahu lam yasir duniya to duniya bata yi tasiri a kansa ba kenan fa idan lam yusir duniya to bai sa- bai zabi duniya ba kenan fa haza huwa zahidu ya zamo zahidi kenan ko to shikenan kanat lahu jannatin yana da aljanna allati hiya bidil jahimi sabanin jahimu ba zai shiga jahimu ba saboda bai zabi duniya ba ya ya bai zaɓi duniya ba ai an bi ka da farko kowanne ana nuna maka ga illa ga magani ga illa ga magani in an ce maka kaza ba Allah baya yin kwansa sai da menene sai da zakara eh baya sa ka auta sai ka saba masa ka'ida eh haka yake tafiya saboda shi haka yake allati hiya lam yantahi nafsahu shine mutumin da bai bai iya hana kansa anil hawa gabarin son zuciya ba bi isarihi duniya saboda zaɓinsa duniya fasarati duniya hiya ɗatul hawa sai zama duniya shi ne bin son zuciya kawai wa isarihi zaɓinsa fi kulli shay'in shi kuma abin da ya zaɓa cikin kowane abu fa yalbagi ya kamata an ya kuna zahidan ya kasance mai gudun duniya huwa muhalifatul hawa to saɓawa son zuciyar shine gudun duniya fi kulli shay'in a kowane irin abu e kowane irin abu in ka saɓawa zuciyarka to insha Allah za ka yi an ce akwai wani wali zamanin Ibrahim bin Adhama إبراهيم بن أدامة إبراهيم بن أدامة ko da suki ko Ibrahim Adhama Ibrahim Adhama ko da suki wani pastor ne mai sabawa son zuciyarsa ko ba musulmi bane duk abin da ya zo masa zuciya ba zai karɓa ba sai wanda ba ta so din sai to sai suka yi mu'amala da wani mutum sai aka ce kai wannan mutum ba zai je kashe shi kawai da ya zo ya masa sallama fasto ne sai ce masa to ka wane ne ce wane ne ce to wukan da ka zo da shi ka ajiye a waje tukunna ka shigo ya kai ka san na zo da wuka ya ce saboda sabawa son zuciya na ne duk abin da ya zo min idan na ji ya ɗarsu ba zan ɗauke shi fi zan ɗauki wani wanda ba ta so ɗin shi ya nake ɗauka a to yan haka ne ka musulunta mana sai ce ba zan musulunta ba can sai zo ce masa na yadda zan musulunta ce me yasa ya ce na ji zuciya na wannan ce maka ba zan musuluntan ba shi ta fi so to wancan ɗin shi ne gaskiya ya ce duk abin da yake ganewa a duniya ba ba yana musulunci ba ne da sabawa son zuciya sai ke idraki ka san ita zuciya an kai gyara ta ba wai sai kana sallah ba ko menene za ka iya gane abubuwa na Allah na sirri saboda ka gyara shi yasa kiristoci suka fi kusa da mu saboda suna amfani da ruhi eh suna muraƙaba suna muraƙaba shine shi Ibrahim ya ce wani in kana garin cewa ka san Allah ya tun kiristoci sun riga ka amma ba su faɗa ba eh kiristoci sun riga ka sani to duk wanda suka bi wannan hanyoyin ne kana ba ba sai kana sallah ba zaka gane to shi yasa mutane suka yi magana zaka ga ka zo wajen mutum kawai sai faɗa maka abin da kake kai eh to wannan sabawa zuciyar ne wannan Ibrahim mutumiyar yawa Ahmad mutumiyar yawwa a yan gane don yawwa bismillah wani walinka ai ba zai zo ba ba ba da wannan yanan wannan gazali ne ok na'am ذلك حب البقاء والحياة الدنيئة لمتعة النفس الشهوانية تعالى تعالى ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأصدقكم ثم قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا ت... ولا تظلمون فتيلا آه.
قد يسيح الزهد آه. للآرف في شيء وقد يصبح الزهد آه.
عارف في شيء آه.
مع وجوده عنده آه.
ما لم يقتنيه آه.
بطاعة نفسه إيه.
ولم يتملكه ولم ويسكن إليه يسكن إليه بل كان موقوفا في ميزانة الله آه. التي هي يده منتظرا الله تعالى آه. ومحنة ذلك استواء وجوده وعدمه ومسارعة رأى حكم الله تعالى إلى تنفيذ تنفيذه فيكون في ذلك ذلك كأنه لغيره من عيلته آه.
أو إخوانه أو سبيل من سبيل الله نعم نعم نعم نعم هي هي هي نصيب كل عبد من حوله gaskiya ne ما دنا من قلبه من الشهوات na'am ومن زاد في نصيبه وملك mm.
وملك wa mulkihi min man hawahu al-mazmum Mm.
ومن زاد في نصيبه من المباح نعم.
وحلول الحاجة من كل شيء فهذا هو الجهد المفضل يرجع ذلك ila huzuz jawari aw allati hiya abwabu ad-din minha wa tu- ilayhi Mm. to na an yebo ta da fadi sai ku ji ta yanda ta zo labaru da zafi zafin sa kenan yawa daga hadara wa kadhalika hubul baqa'i haka nan son baqa'i ko wal hayat daniya da rayuwa kuma wanda take kaskantacciya limuta'atin nafsi saboda jin daɗin rai a shahawaniya na sha'awa qala ta'ala Allah ce wa qalu rabbuna lima katabta alaina alqitala ubangijinmu lima lima katabta alaina alqitala ya ubangiji ya ka jefa mana yaki ka san me hubbul baqa kenan ko ba ka bane laula akhartana ila ajalin qaribin la saddaqa wa kun min salihin kenan ko wato an kashe shi da wuri sai da ya leƙa lahira yana son baka'u ne sai kuma fana'u ya zo eh ai duk abin da yasa duk muke cikin bala'i ai son rayuwa ne eh ba ba la wallahi ai tafiya kan sai ka tafi eh warai da ka sani eh
yanzu da ka fi da wuri a za a samu wannan a ai da sauran shekaru na ne Wa ɗari ma a barkan.
a ba ban kai dari ba hubbul waqai duk wanda ya mutu in ya ga abin da aka nuna maza sai lima ka tabta lanar gidala ai ubangiji kai ka rubuto mana kisa ba dan ka kashe mu ba laula akhartana ila ajalin qaribin da mun nan samu lokaci za mu gane da mun gane kuma za mu maka abin da kake so ma'anarsa kenan wannan babin nadama ne yake sa yake faɗan haka eh eh wannan shine to ka gani ai hubbul baqa'i ne wal hayatud dani'a ga rayuwar a hargitse amma kuma mutum yana son ya wanzu to malam la abin da yake faɗa ya san abin da ake nufi ne rayuwar kowane numfashi ya san abin da ya kamata ya dora akan gurin to amma rayuwar da za ka zo kai baka san ma jaki kake a'a doki kake rago kake mutum kake mahaukaci ma'azuri ne a'a lafiye lafiye ne dan iska ne kai kanka baka san inda ka sa kai ba abin da ya dame ka kawai abin duniya ka ci ka sha ka yi bacci wannan haɗari ne wanda zai so rayuwa to wanda ya fahimci rayuwar nan wannan rayuwar daga nan kake gina lahira to shine in ya fahimci wannan rayuwar zai ce a bashi ko yaya ne domin kowane numfashin zai ce la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar lahazatan sai ya kira Allah to la ilaha illallah la da ya fi saman bakwai da kasan bakwai sai kai kwana uku ka faɗa kun gaga wanda za su yi zai ce la ilaha illallah ka gama kenan sai an zo kiran sallah me amfanin ka rayuwa me amfanin ka neman rayuwan baka san wayannan abubuwan da suke fukafikin da suke tafiya da kai wajen Allah ba wallahi tallahi kawai laibun wal haun ne aka sake maimaitawa an gane ko yawa amma wanda ya fahimta kaga ko a bacci cikin kafarka zaka kira Allah saboda ka saba to kuma ka sani ka san natijan baccinka ba zunubi ba lada amma in kaga dama akwai bacci mai lada ba dama ba zunubi ba za ka samu ba lada ba zunubi ba iliminka ya sa in ka sha ruwa ka san ka shayar da bawan Allah ne ba shan ruwa kawai na ɗan iska ba ne kawai kishin ruwa ne ko ka ka sha ka sha kaga wannan da sauran aiki cin abincinka ba lada ba zunubi in baka ce ba lada in ka ci ba zunubi in dai halal ne ba lada ba zunubi amma sai zama in ka ce ka ce na gode wa Allah da ya azarta ni daga arzikinsa ba dabara na ba ƙarfi na an shafe maka zunubanka bai daidai da wacce zai wanda zai ta ɗurawa ya jawo kansa bala'i ba sannan a baccinka ka san kwanciyar annabi Muhammadu. In mutum zai kwanta ya bismillahi wa ba'u jandi ilaika wa bika arfatu idza amsakta farhamha wa idza arsaltaha fa hafazha kama tahfaz bi ibadika salihina. Ba zuwa da kai kai kwanda kwanda ka ce wash. Aha. Ai ba ai ba dai bane. Sannan kuma a cikin kwanciyar kana kwance kana da alola in za ka yi alola za ka yi alolan bacci. Masallan da ka yi alola ko da ka yi bacci shi alolan baya karyewa ko da ka yi hutu cikin bacci ko da kana ka taba aurenka baya karyewa kana da wannan ilimin wannan mutuwa wajen ka ba shi ba ne saboda aikin da kake ta fama domin in kai kuma a wajen alolan sallan da zaka yi bacci zaka yi niyya ne ka yi yin alolan farilla wa wudu'un nauni shi wannan mutuwa ta zo maka a cikin baccin ka mutu shahidi ne kaga ka sani kana da irin wa'annan ulum wanda kayan aiki ne wanda kake rungume da su wanda ba ka ba- duniyar gaba ɗaya sai ga la'ibun wa lahaw wa tafakhurun bainakum wa takassuru fil amwali kuma shirme ne sannan idan ka zo a ce kana sane da duk wani motsinka za ka ce la ilaha illallah ko ka karanta mu kamar mu za mu karanta sa'atul fati ko kamar kafarka sai ka tashi ka yi sallah raka'a ashirin ba ka kai wanda ya karanta sa'atul fati da ya koma ci gaba da baccinsa ba saboda abin da ya sani akan abin kai kuma kana yi ne akan kokonto zai yi ko ba zai yi ba za ka karɓa ko ma ba ka iya ma tsarki ba tukuna ka ka tashi ka wasa dai ka kasa bacci amma babu to wayannan duk su ne wanda su aka ma'ana wannan su ne suna nan da yawa kayan aikace aikacen kuma baya yiwuwa ka same shi akan hanya baya yiwuwa kuma ka same shi a kasuwa na eh harfin da yana barci ya tafi cikin shanu Allah ya tashi kan kira da sati fara sai wanda ba shi ne ya ibara shekara a bayan da ya tsara shi gaji ka kuma bacin ka gaji
ka kuma shekara a bayan eh ah to malam ba gashi ma ai ma kamance ne Ahmadu bin Hanbali da Imam Shafi'i Ahmadu bin Hanbali yana girmama Imam Shafi'i yana yawan magana sai yar tana cewa kai waye wannan malami ne yace malami na ne sai gashi nan ranan ya zo wajen Imam Ahmad bin Hanbali da ya zo wajen Imam Ahmad bin Hanbali Ahmad bin Hanbali ya rikice saboda hidiman malaminsa wajen soyayya da karfafawa ita kuma yar Ahmad bin Hanbali ta sa ido ta ga wannan wani irin mutum ne ana yin sallar isha kawai sai ya kwanta ya gama ko- ya kwanta yana baccin sa da safe ta tambaye shi na ga mutumin da kake ganin girman sa na ga da ya sallar ba wani abu da ya bacci ya ta yi yace baccin sa ya fi tafakkuri na a baccin sa ya warware mas'ala sama da adadi kaza na manta adadin baccin kawai Ahmad bin Hanbali da Imam Shafi to haka abubuwa suke to wanda ya fahimci inda aka sa kai gaskiya ne amma wanda bai fahimta ba wallahi malam shi ne wallahi buga buga ne wanki ne ba guga kuma da ruwan kwata eh yana amma kuma kayan ya dan fita amma akwai fitsari a cikin ruwan Eh? ba haka abubuwan suke Allah yake yi malam Abdullahi ba zai ba zai mutu yanzu ba ba ya son mutuwa ba zai mutu ba amma ka ji ne lima ka tabta alaina likitala laula akartana ila ajalin karibin fa asaddaqani wa kunna min salihin al'ana wa qad ataita qablu kunta min al-mufsidin an san kina da ka cika ni hankali da da ka zauna a duniyan baka nemi sanin ba sai yanzu da ka zo ka gani ka san duk wanda ya mutu lokacin da ka mutu duk za a nuna maka duk abin da kake aikatawa ne ka sai ka gani an yi recording eh dama ai shine duk kasan duniya suka koya sa in ka yi kyamara ai wannan wannan sirrin ai na ubangiji ne shi ne ai kuma a nuna maka kai ne eh ni ne. in baka yi ma a yi kwas- a yi zoomin ka gane ka kai ne eh kai ne shi gana ka yi na yi ka yi musu ka ƙara da kuwa Ba- kuma can ba halin ka ƙara ba irin nan ba ne sai an yi ta tiritin ɗinka ka amsa a keke da keke ne kawai Eh, zabaniyawa ne ana zuwa ma ido dole ka amsa eh a ga masu alkawari sai su dinga cikawa yawa in an ga dama a dinga zuwa makaranta ba sai an tara kuɗi ba yawa kuma an yi tsuntuwa a cikin goyin a dinga mayarwa a ko da kai ma kenan an gane ko sannan ya ce yanzu maka- matawan duniya kalilun rayuwar duniya kaɗan ne kalilun rayuwar duniya kaɗan ne je mun karanta yan miloniya kazu yana karanta wannan littafin na shi ibrahim na yasu littafin tafsiratul anani na ji shi jiya da yamma an shi masa miloniya ko za a bata abin da ne ta zama dai halifan mala tun da na shi ka fara sanin baki eh ya yana jan na karatu fara yadda yake ta yana ja yana kokari to ai tsallonsa ne yau ai abin da ya sa na dakatar da waɗansu abubuwan sa na boko ke nace sai ya dawo nan makarantar ya yi karatu eh wani magana ɗaya ya faɗa hawan mulkin buhari eh wani magana ɗaya faɗa an ce buhari talaka ne sai ce shi ya ga dama na ce kamar ya ce ai shi inda shi ne yadda ya hau mulkin na kawai abin da ya samu sai ya yi wannan sai ya koyi sai ce a ci gaba da lissafi akan wancan ya riga ya azurta tun da na ji wannan ya nace ta wannan haka bashi daɗe yana gun ko za a yi kiya da shi sai na kira uban na ce dole ya Eh, yana da shi wai shi ya ga dama ya ce wai shi talaka ne sai na ce to wannan hanci wannan a dawo da shi ya dawo cikin addini sai na ce ya dawo gaba na ya gaji karatu ba sha wahala eh ita shi ga dama amma bai bara kenan to ga irin wannan ai tunanin da yawa kuma yaran akwai irin su to yanzu kana ganin ya tafi a bokon ya zo ya samu kujera ba zai yi ba tuntun ya riga yana da idea shi ne zai muka zo wajen mata'uddin ya kalilan ya ji maganan hikima da Allah ya kira hikima hikima hikima ya kira shi a bangaren kaza hikima a kaza hikima a kaza to da muka zo sai nake faɗa masa to mata'uddin ya kalilan Allah ya ce duniya karama ce mata'u duniya gabaki ɗaya kalilan to amma fa madaruha ba ta da iyaka ba ta da tadidi duniya an kasa gane iya ne na faɗin mata'u duniya to ya kuma kasirar kalilan din an kasa ganewa har yanzu ba wanda ya gane kalilan kalilan na duniya kashi Allah ya ce mata duniya kalilan kaga kenan lahira shine mai yawa to duniya an kasa ganewa ya za ka gane mai yawa Allah ya kiyaye na'am mata duniya kalilan wala akhiratu khairun wala tuzlimuna fatila wa qad yatihu az-zahiru lil-arif yana yazbu az-zahiru lil-arif ana wayan gari az-zahiri ya zabo tare da arifi fi shay'in a cikin wani abu ma a wujudihi tare da samonsa inda wajensa is izalam yaktanihi ko menene limutu ati nafsi izalam yaktanihi li lime mutu ati nafsi idan bai samu hukuncin jin daɗin kansa ba wala mai ta mallaka ko bai mallaki kansa ba wai sukun ulayhi ya zauna gari balka na mawkufan ya tsaya ne fi zanatin lahi subhanahu wa ta'ala a taskan Allah yake ci Allah tuhiya yadu muntaziran hukumullah komi yana sauraron hukumullahi hukuncin Allah ta'ala madaukaki wa mihnatu zalika da kuma jaraba wanda za a yi istiwa'an wajen daidaituwan samuwansa wa adami ko rashin sa wa musari'atun ko gaggawa izara hukumullahi ta'ala idan ya ga hukuncin Allah ila tafizi zuwa zartar da shi fai kunu zalika sai wannan ya kasance ka annahu da gairi min illatihi sai zama kaman abu ne zuwa ga waninsa wajen killansa ko au ikhwani ko dan uwansa au sabili min sabilillahi ko tafiya ne tafarki ne tafarkin Allah na ad-dunya duniya hiya nasibun shine ad-dunya au sabili min sabilillahi ko kuma tafarki ne tafiyan tafarkin Allah a duniya ita duniya iya nasibu kullu abdin ita ce rabon kowane bawa min hawan daga so wa ma wa ma da naku da abin da ya kusanta min kalbi daga zuciyarsa na shahawati na daga shawa faman zahida fi nasirihi wanda ya yi gudun duniya cikin nasirinsa wa mulkihi da mulkinsa min hawahu daga son zuciyarsa almazmuma wanda aka zarga fa haza huwa zahir al shi yake nufi da zahiri da aka faddanta wa man zahada fi nasibihi min al min al mubahi wanda yayi gudun duniya cikin rabon sa da mubahi wa fudulul hajati wannan kawai tarkacen bukata ne min kulli shay'in akan kowane abu fa haza huwa zuhudul mufaddil ana cin masa zahidun ne amma mufaddalun yarju zalika ila huzuzi jawarihi zai koma ne cikin rabon gabbansa allati hiya abwabu dini wannan kofofin addini ne minhu daga cikin sa wa turutiha kuma ita ce hanya ilayhi zuwa gare gare shi an gane an ji ma'anansa a dunkule shi zahiri yana iya haduwa da arifanci gashi mutum zahiri ne kuma gashi arifi ne amma ta ina ne zai hada wujudin yakininsa wajen kansa yaya yayi wajen mallakan kansa ga abin da yake mulkin kansa ne amma ya bar shi ya koma ya yarda da mulkin ubangiji ya zauna cikin mulkin ubangiji tsayawansa cikin abin da ubangiji yake nufi da shi saboda haka ya zamo yana cikin hauzin ubangiji fi haza'in mulkihi kenan Allah ya tafiyar da duk abin da ya ga dama a kansa shi zai ɗauka shi arifi ne zahidi ne ya san Allah kuma ya yarda da abin da za a yi da shi allati ya yadu muntaziran hukumullah duk abin da yake yana sauraron hukuncin Allah ne misali kamar su Abdulhamid namu yana da fili a unguwar rogo wata rana ya tashi ya je yana zuwa sai samu an gina ci Allahu akbar Allahu akbar wasu sun riga mu sai dawo magana ta kare magana ta kare ai nashi ne da yayi amma tunda wani ya riga shi kenan ya dawo ya bari to ana kiransa sufi amma maslubu da iradati in ka zama sufi zahidi kana kiransa arifi shi kuma hukuncin zai zama daban zai ce shari'a za ta yi amfani in ba a yi in ba a yi takulin abin ba nan gaba za su cuci wani ya ce ya aka yi kuka yi ba wai ba a san cewa Allah ne abin ba an sani amma ta tambaye saboda ya yi wancan ka'idan tukuna kafin wannan ka'idan matan shi ta zo matan shi ta bata mara rai ta sun ta bata mara rai ta siyo wa yaro karamin bol wai ya buga a gida sai ce Allah akbar ai wannan yayi karami ga kudi ki siyo mara babba ta yi yaji ta je gidan shehi ta zauna sai da ta yi kwanaki sai ya sa aka kira shi ya zo aka rama kallahu baka san wance ta zo gida bai ce na zaton yar kirki in ta je gida sai an ce ta dawo to tunda ba a sallame ta ba shi yasa ta zauna ta ce ta dauki mata kan hukuma ba abin da za ce wai shi ta zo gida ne ba ce ta dawo ba shi yasa ta yi kwanaki ba dawo ita kuma yaji ta yi ka gani haza komi nashi sai sake kawai sai yi ran ta dawo ya ce wai ta ce za ta je kasuwa ta yi ce fare ce kasuwan jingir ya fi arha ga kuɗi ta je sai ta je ta kai ƙarar shi wajen ce ta ce bai damu da ita ba ya mai da ita yar banza eh kagare ita ta ce wa za ta fita ne ta yi ta ce fare da kanta kasuwa ya ce Allah sarki kasuwan jingir ya fi arha ga kuɗi ki shiga mota ki je jingir su ita kuma ya abin ya kula da ita amma ita mutum ya rubar da bai damu wannan din ta yi ne don ta kona man rai sai kuma ya nuna mata ta wuce mana sai kuma ta kai kara cewa ba damu da ita ba sun to irin wannan to mulkin ka gabaki ɗaya zai fita daga haujin ka ne kawai za ka bari duk abin da ya faru ya faru eh haka kawai na Allah kake sauraro to abin da ake nufi kenan to anan ne za ka zamo zahidancin ka ya tabbata gashi nan
a ai dole ai shari'a shi ne ke gaidi in babu shari'a a cikin abin ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba ai komi za ka ga to ba shi ya sa wayan nan da suke ganin kamar sun san wai Allah suke jira kan wannan abubuwan ba kuma sha wuya eh babu kuma ba gaskiya ba ne kuma ba zai yiwu ba su ma ba su iya tafiya ba domin suka samu in kotu ba ta ɗauka masu hukunci ba shi ya ɗauki hukuncin in ka tafi ka sake ga kayan zo ka ɗauka komi halal ne don so bismillah zai ɗauku sai dai ya juya ta shi to kaga inda hududin yana nan ba zai ma fara tun farko balle da ku haka abubuwan suke to Allah ke ya zamo abu ne hawan mazmuman son zuciya ne wanda ake zargin sa to ya zamo mulkin ka ne kai ka ka sarrafa shi kar ka bar shi shiga wannan ya zamo ka tsaya iskanin da Allah ya ce kana da karfin kana da dabaran kuma akwai imtihanat za su zo maka duk ka kawar da wa'annan to shi ake bukata na'am to wannan shi zai dawo da kai fa zahiru fil muharramat
والزهد في المحرمات والزهد كيف؟
المسلمين به يا الإسلام والزهد في الشبهات ها هو الزهد الواري به يكمل الإيمان والزهد في جلالها من كل حاجات النفس هو زهد الزاهدين به يصفو يدينهم وقد قيل في الدنيا مذمومة كل ما عملت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أصيبت ما أصبت فيها ما أصيبت فيها ما أصبت فيها ترد ترد به الآخرة فليس منه فالزهد في المحرمات gudu duk cikin abin da Allah ya haramta huwa zuhudul muslimina shine zu- zuhudul musulmai gaba ke daya misali kaman ka bar shan giya ka bar zina wannan musulman ma suna yi zuhudi ne ko ba haka bane ya sani islamu zai sa mutum ya kyautata musuluncinsa haka ne ko eh wa zuhudu fi shubahati shubha shi ai shubha kaman cin kudin kasa shi shubha ba duni abin da ake cewa shubha ba za ka ce wa abin halal ne ga baki ɗaya ba za ka ce wa abin haram ne ga baki ɗaya ba ma'ana kana da ɗan haƙƙi a ciki shi ake kira shi ba wa mani ta ƙashi ma ta fagat menene fakat istabra alidini wa yardihi ka gani ko shi ba haka nan shi shi ba ai bai kai haramun ba saboda babu yanke kamar cin kuɗin ƙasa ai da da haƙƙin da hannunka a ciki da haƙƙinka amma nawa ne ta saboda aka yi zaman shi ba eh nawa ne kai ma ka sani ba in ka ce ka'i ba zai yi ka'i ba da haƙƙin wani ta saboda aka ka bari in an baka an ce wannan shine haƙƙin ka to shi ke amma in kai ka iri da kai iri ba da kanka ba za a ce mar haramun yanke ba ba za a ce ba ba za a ce kuma halal ne yanke ba shine shubha yawwa to huwa zahirul wa- shine zuhudul wari'ina kaga zuhudul wari'ina dama na ce maka wara'u ya fi zuhudu Eh, wara'u ya fi zuhudu domin zuhudu wani ba dan Allah ma yake ba eh wani ba dan Allah yake ba zuhudu eh a- da yawa ai akwai wanda talauci ne ke sa shi zama zu- zahiri ai bai samu kuɗin bane sai an ba shi an gani ba shi da shi yake faɗa lokacin bude masallacin sa ba yace Allah ya inuwa ali ya ce kun ga wannan duk abin da ya karanta duk abin da muka karanta ya karanta amma ya fi mu a wajen Allah ya ce dalili an ba shi duniya a hannunsa ba ta- an jaraba shi da duniya mu ba a jaraba mu ba balle a ga za mu iya ko ba za mu iya ba haka abubuwan yake wani yana barin abu ne ba wai dan Allah bane wallahi bai da shi wallahi bai da shi eh yana samu wallahi malam za a yi tsiya eh amma ba ya da shi da kamar na Allah ne shi ne sai na Usman sai na Umar da yake neman kafa shaida da yake neman kafa shaida da wani da yake neman kafa shaida da wani yace ina yana son ya kafa shaida ne akan wannan man arafa fulanin sai wani ya daga hannu yace hal arabtahu yace na'am arabtuhu yace na'am safarta ma'ahu kun taɓa yin tafiya tare ya ce la ya amirul mu'minin sharakta fil mali kun yi mu'amalan kuɗi ya ce la ya ce la Allah ka tarahu fil masjid ya tahamhamu bi kasaratu sujudi ya ce wataƙila kana yawan ganin shi a masallaci yana sallah yana wa ya ce ya ce idan arti la ta'rifu baka san shi ba ai wannan mu'amalan ba ku yi tafiya da mutum ba harkan kuɗi bai haɗa ku ba wallahi ba za ka san mutum ba ba za ka san mutum ba eh so kaga wannan kaga hanya kenan ta inda ake sani kaga ne ashe shubha huwa zudul warina gudun duniya ne na alwarina bihi ya kamalu imanu kaga wancan bihi ya hasuna islamu wani baya shan giya ne dan bai da kudi eh bai bai da kudi ne ba wai dan Allah bane eh wallahi wani baya neman mata bai da farin jini ne in yaje ine masu ke kuma bai da kudi eh to ba dan Allah bane inda za a so shi to za zai barna eh to kaga wannan zuhudul musulmi ne kenan musulmai sun haɗu akan wannan ba da yawa da ga mutane zahiri amma ƙarya ne amma ga halal din gashi gashi an kawo maka komi yana nan kana da ƙarfin kana da kowane irin abu amma baka tsallaka ba to shine gaskiya wannan zuhudul muslimina zuhudul wari'ina wa zuhudu fi dilaliha min fadli hajatin nafsi shi kansa zuhudu abin da yake nunawa daga fadalan bukatun nafsu ne huwa zuhudul zahidina shine abinda kamar ce sai na eh, Shehu Usman bin Fodiyo wata rana yana zaune yana karantarwa ne sai ya ji yana sha'awar nama sai sa aka kawo nama da aka kawo nama yana gani yake ci zuciya ce ai take so to na saba mata ba zan ci ba eh eh sai da aka kawo yana gani kuma yake eh to ta tocin da ta iya to a saba mata to wannan sabawan to shine anan ne ake gane eh ka fi karfin abin kuma abin zai tunkare ka kuma ka kyale shi kamar abin dan Allah to wannan shi ake nufi da zuru na zahiri bihi ya safu ya kinan kaga wancan bihi ya kamalu imanun kaga wancan bihi yusin islamu na mus- na- na farilla wannan kuma zai gyara musu imani wannan kuma zai gyara musu yakini wa kila aka ce fi duniya mazmumatun a cikin duniya akwai abubuwan zargi kullu ma amilat fi duniya ma amilta fi duniya turidu bi duniya duk abin da kai aiki a duniya kana neman duniya ko mazmumun an zarge shi duk abin da kai a duniya dan kana neman duniya mazmumun an zarge shi wa kullu ma asabta fiha duk abin da ka samu taraddu bil akhirati kan taraddu bil akhirati kana nufin lahira falaysa minha ba baya daga ciki shi ma fa huwa mazmumun eh shi ma mazmumi ne an gani wa kulli ma asabta fiha duk abin da ka samu a duniya taraddu bil akhirati kana nufin lahira ne falaysa minha kuma ba aikin lahira bane mazmumun shi ma abin zargi ne Allah ya kiyaye da mu shiga mukamul yaqini kenan insha Allah Allah ya taimake mu za mu shiga tawakkuli mukamul yaqini ne a cikin tawakkuli eh ba eh Alhaji Ibrahim ba tawakkuli ko dan uwan ku ne ko eh na Warau ma'ana mukamin wara'u tsantseni ya fi zuhudu sai zuhudu
mukamin iman kenan.
wara'u shine mukamin imani eh eh eh zuhudu kuma na farko mukamin islami sannan in aka ha- in ya koma kuma a eh eh zuhudu zahidina shi kuma eh fadlul hajatun nafs eh hajatun nafs bukatar rai eh Allah ya kiyaye. eh ba ya yi tsallake ta ne a yanar ya zama wari eh amin